شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. yanzu da muke magana daren lahadi ne wanda ya daidai da daren ashirin da ɗaya ga watan rabi'u misali hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da shida daidai da ashirin da takwas ga watan mai shekara ta dubu biyu da biyar. في مقدمة الرسالة كأن الإمام ابن أبي زيد القيرواني الله ما أوكسين سلسي جافر ثاني wannan aƙida ce ɗaya tamkar da dubu dangane da aƙidar ɗan mazan jiya na gargari shi ne salafin salih almajiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da almajiransu da almajiran almajiransu da waɗanda suka biyo bayansu da kyautatawa a bisa aƙida ta ɗan mazan jiya in ba a manta ba muna ƙarƙashin gaba ta talatin da ɗaya a inda malam yake wa anna allaha subhanahu qad khalaqa al-jannata fa'addaha dara khuludin li awliyaihi haƙiƙa Allah ƙarfi ya tabbata gare shi ya halitta aljanna a yanzu haka da muke magana aljanna an riga an halitta ta ita ce magana da ake so a kawo maka a yanzu wannan ita ce samfarewar aƙidar annabi sallallahu alaihi wa sallama da sahabbansu da tabi'ai da waɗanda suka biyo bayan su da kyautatawa cewa Allah ya riga ya halitta aljanna ba wai zai halitta ka ba a ranar gobe alkiyama su waɗanda suke cewa zai halitta ka sun kawo dalilai ne dalilan hankali cewa dan menene za a ce an halitta aljanna an batta ana jiran sai ranar alkiyama ɗan aljanna za su shiga wannan ya zama almubazzaranci kenan to almubazzaranci da haƙƙin wa wane ne yake almubazzaranci ka tafi sai ka haɗu da hujjojinsa a cikin littafin ibn al-qayyim mai suna tabil arwa ila bilad al-aqra da kuma littafin ibn al-qayyim miftahu dar as-sa'ada farkon muqaddimar littafin har ya wajen sati 70 na littafin duk wannan matsalar yake hakan shin an halitta aljanna ko ba a halitta ta ba sai ranar alkiyama za a halitta ta shin ita aljanna nan ita ce wadda adamu ya zauna aka kasa sako da shi kuma ita ce muke sa ran za mu koma mu je mu shiga ko ko wata aljanna ce daban to shi ne waɗannan matsaloli ne malam ya dunkule su a nan ya za kake jin nake wa wannan aƙida kirari cewa aƙida ce ɗaya amma tamkar da dubu ta tsaya ce bayani dalla dalla mujmalin ainihin wato menene aqidar kan mazan zai take dauke da to hakika Allah ya halitta aljanna fa addaha sai ya zan ya tattale ta wannan yake nuna tana nan ke dara khuludin li awliya'i aljanna gidan dawwama ce ga waliyanki da masu kaunarki da masoyanki wa akramahum fiha bin nazar ila wajhihi sannan kuma Allah madaukakin sarki zai girmama su a cikin ita aljanna ɗin da ainihin kallo zuwa ga fuskaki alkarimi mai girma rami bayani dalla dalla in sha Allah ta'ala duk mun gama waɗannan bayanai dangane da aljanna da wuta game da ainihin arru'ya game da ganin Allah maɗaukacin sarki shin ana ganin Allah a nan duniya ido da ido shin ana ganin Allah a mafarki shin ana ganin Allah a kabari shin ana ganin Allah ranar alkiyama ana ganin Allah a cikin aljanna waɗannan su ne tambayoyin da za mu amsa da ikon Allah Allah madaukakin sarki yake na ke ne wa hiya allati asbata minha adama ita wannan aljanna ita ce wadda Allah ya sako da Adamu daga cikin ta ma'ana a cikin wannan aljanna ce Adamu ya zauna to ita wannan aljanna ita ce wadda Allah ya tattala kuma bayi za su koma su zauna nabiyahu Adamu annabin Allah wa khalifatahu kuma adamu khalifar Allah ma yau wanda ke kula da dokokin Allah ita ce Allah ya sako da shi ila arziki zuwa ga ainihin wannan ƙasa ta shi ta nan duniya bima sabaka fi sabiqi ilmihi saboda ainihin abin da ya riga ya gabata na ilimin Allah maɗaukakin sarki in kana son ka ga hikimar da ta sa Allah maɗaukakin sarki bai bar annabi Adamu ya rayu a cikin aljanna ya haife mu a cikin aljanna daga nan an yi faɗi zarce don me yasa haka ba ta faru ba wallahu a'lam amma dai ka je ka karanta yankan littafin littafi daru sa'ada na al-imam al-allama abu abdullahi ibn al-qayyim al-jawziyya Allah ya gafarta miki ya ga daddan fassan bayani akan cewa ai ma kuma sai wata hikimar ta Allah ta tabbata wadda ba da a sakko da adamu da hawwa'u sun je sun haife mu a nan duniya ba ba kuma wannan hikimar ba za ta tabbata ba na daga cikin hikimar ya kawo cewa ai alheri yana bayyana ne in sharri ya faru yanzu da an haife mu aljanna mun girma aljanna mun taso aljanna waye ya san ce fane waye ya san ɗauka wuta waye ya san fai waye ya san layin man fetur wane ne ya san kuɗin ce fane waye ya san matsala kaza yo aljanna za a ganta da kimar da za a ganta da shi yanzu an koma ba za a ganta da shi ba kamar da za ka zo ka cikin hadisan da za mu jawo insha Allah ta'ala dangane da aljanna in Allah ya ɗauki ɗan adam ya tsoma ta a cikin aljanna sai a fito da shi a cikin da kake ka taɓa tunani bala'i na kai ce ƙarfi duk saboda daɗin ma manta ma saboda mun fahimci wannan da ke in aka ɗauki ɗan wuta kuma aka tsoma shi sai a zare shi a ce ka taɓa tuna wata rana da ka taɓa jin daɗi ya ce ɗai bai taɓa ji ba ko kaɗan saboda balbalin bala'in jahannama Allah ya kiyaye. Ya halakan nara haka nan Allah ya riga ya halitta wuta a yanzu nan da muke magana wutar jahannama tana nan an halitta ta an tattale ta. Hadisi sahihi cikin sahihul Bukhari da Muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce na daga cikin inda aka yawo da shi a lailatul Isra'i ya je ya ga ainihin Maliku. Malik ba maliki ne mazhabi ba ya ayyuhal malikiya ma'ashar malikiya maliku mala'ikan gidan wuta ya gansu a durƙushe ya hura a bashi yana tattalinta ya ce wannan mutum da magani kuma gaban wuta ba aka ce mala'ikan wuta ne ya yana gadin a bashi yana tattalinta tun kafin a iso ta addaha ita ma wuta ce tattale ta dara kuludu ta zama gidan dawwama liman kafara bihi ga duk wanda ya kafirce wa Allah wa alhada fi ayatihi yayin cikin game da ayoyin Allah wa kutubihi yayin cikin game da ainihin littafin Allah wa rusulihi yayin manzannin Allah cikin yayin musu kokarma yayin musu karanta waje alahum Allah madaukakin sarki kuma ya sanya ɗan wuta mahjubina an ru'yatihi wallahi mai risala zai ba ka mamaki ɗan shekara goma sha bakwai yanzu ka duba irin yadda yake wannan mukarrama ta wadda ta kai matuƙa a balaga ka duba ɗan aljanna da yake yake Allah ya halicci aljanna ya tattale ta gidan dawwama ga masoyansu sai kuma zai girmama su da su kalle su a ranar alkiyama su kuma ɗan wuta Allah ya masa tattalin wuta saboda ne saboda kangarewar ayoyin su ko nan da suke wa littattafansu wulaƙanci da suke wa manzanninsu sai su kuma daga ƙarshe su kuma sai kisiyarsu waɗancan da su yayin da waɗancan Allah ya jona masu da kallo zuwa ga fuskarsu su kuma waɗannan waje alahun ma'ajujina an ru'yatu sai Allah ya sanya su abin katangewa ne Allah ya kange su daga kallon su da za su ga Allah ba da wuta kalla innahum an rabbihim yawma idhin lamahjubun za a kare su ba za su ga Allah maɗaukakin sarki ba. Jama'ar musulmi wannan ita ce gaba ta talatin da uku a idda ainihin muka tsaya wadda yake mun yi wasu bayanai ne masu muhimmanci wadanda aka gangaro da wata tambaya ke yasa ba mu amsa ainihin wato abubuwan da suka kamata dangane da wuta da aljanna ba. A ƙarƙashin wannan gaɓar za mu tattauna abubuwa kamar guda hudu insha Allah ta'ala. Na farko al'imanu bi annal jannata wan nara haqqun ya bayani a kan cewa yadda da cewa aljanna da wuta gaskiya ce to wannan imani rukuni ne daga cikin imanin da in har ba ka da shi to jinjirin arna ne kai in ba ka yadda da wuta da aljanna ba to kafin ne kai ko ma ne kai da ka yadda da Allah ka yadda da manzannin Allah amma a ce wuta gaskiya ce ka ce ƙarya ce aljanna gaskiya ce ka ce ƙarya ce to ka zama kamfare da kafiri irin bulewa da bush na biyu wasu jannati wa nari wa ahlihima za a yi bayani dangane da yaya siffa aljanna take yaya ainihin siffa wuta take yaya siffa ɗan wuta da ɗan aljanna take wannan siffantawa ne kwatance ne ba za mu iya kaiwa matuƙa wajen kwatanta aljanna ba ba za mu iya kaiwa matuƙa wajen kwatanta wuta ba don abin ya fi ƙarfin ilimin mai ilimi ya fi ƙarfin iya bayanin mai bayani ثالثا لأخو الجنة التي أهبط منها آدم يعني بياني أكن الجنة ده الله مأيك كين سنكي فكر آدم ده جسكنها رابعا يعني مجانا أكن الجنة والنار مخلوقتان ومعدتان ولا تفيان أبدا الجنة دوتا an halitte su a yanzu da ake magana suna nan halittattu tun sannan an tattale su don ainihin ɗan aljanna su shiga aljanna ɗan wuta su shiga wuta sannan har abada ba za su yi sana'i ba ba za su ƙare ba ba za a ce akwai lokacin da aljanna in tafiya ta tafiya za ta daskare shi kenan akwai banda in wuta ta wuta za ta daskare a'a Allah ya kiyaye bayanin farko dangane da imani da aljanna da wuta Allah a cikin alkur'ani yake alif lam mim yake zalikal kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa mimma razaqnahum yunfiqun da Allah ya fara da waɗannan alhurufi muqatta'a alif lam mim Allah ya san me yake nufi da shi yake wancan littafi alkur'ani din nan da kuke jin shi babu shakka duk abin da ke cikin shirya ne ga masu ainihin tsoron Allah. Suwa masu tsoron Allah Allah ne yi iminuna da gaibi, waɗanda suka imani da gaibi. Me gaibi shi ne duk abin da ya faku daga jinka, da ganinka, da tunaninka, da iliminka, amma asar an sai Qur'ani da hadisi suka ba ka labari sai ka yarda. Yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahabbai suka tambaye shi a cikin hadisi sahihi wanda al-Imam Ibn Kathir ya kawo cikin tafsirin shi daga riwaya Ibn Mardawi ya cewa da Imam Ahmad wata rana sahabbai suka ce ya manzon Allah akwai mutanen da suka fi mu kuwa manzon Allah ya ce akwai mutanen da suka samu wata daraja suka samu wani lada waɗanda ku ba za ku same shi ba kiyaye waɗannan yanzu Allah ya ce wasu mutane ne za su zo su karanta alkur'ani tsakanin bango da bango ba su ganni ba ba su ga wata mu'jiza ba saboda imanin su da Allah sun su yarda da duk abin da ke ciki sun yarda da gaibi kenan ba ka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ka ji muryar shi ba ba wani kasar da aka taɓa sa maka na bidiyo ko CD ko DVD ko wane ne ka gan shi ba ka taɓa jin muryar shi ba ba ka taɓa karanta wani rubutun shi ba amma ka yi imani yau akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai a kafe ka ka yarda manzon Allah gaskiya ne Qur'ani gaskiya ne imani ne da gaibi to waɗannan mutanen sun yarda da aljanna sun yarda da wuta ba su ji ta ba ba su ganta ba ba su ji hasashenta ba amma tun da bayani ya zo cikin Qur'ani da hadisi sun yarda sai manzon Allah ya ce waɗannan mutanen za su samu ladan imani da gaibi imanin da ku ba su da iri domin ku ne zai hana ku imani tare da ni da ku ni kuke tashi da ni kuke wuni da ni kuke yammaci ne zai hana ku imani kun ga mu'jiza duk abubuwa kun gani dan an gane wannan da kyau ko to ku karanta ainihin hadisin a littafin ibnu kathir dan haka yadda da aljanna yana daga cikin gaibin da mutum ba zai taɓa zama mumini ba har sai ya ainihin yarda da cewa bayan an mutu za a rayu bayan rayuwa za a yi hisabi bayan hisabi ɗan wuta su tafi wuta ɗan ainihin aljanna za su tafi aljanna me ya dalili akan haka sahabi ubada su ɗan samit radiyallahu anhu yake an nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala man ya Allah yake man shahida Allah ilaha illa Allah wahdahu la sharika la wanda bi yake da babu abin bautawa da gaskiya sai Allah sai gawa abin da ka sani ka yadda bayan yadda bakin ka ya fure ba za ka taɓa ce da abin da baka sani ba wa ma shahidna illa bima alimna wa ma kunna lil ghaibi hafizin abin duk da bamu sani ba ba za mu ce da ba idan baka san Allah ba ba za ka iya ce da cewa babu wanda ya cancanta a bauta da shi na daga cikin alamar shaidawar ka kayi ta ne an jahal la an yaqini bayan ka ce ba kuma a ga kana bauta wa wani banda Allah to sai a ce ce da yadda kake ka ce ba a ce ka ce da ne a bisa jahili amma da ka sani hakika sani na hakika sannan ka ce ba shi kadai za ka bauta bai da abokin tarayya wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu haka kuma wanda biyu ce da cewa lallai muhammadu sallallahu alaihi wasallam bayan Allah ne ko manzon Allah ne wa anna isa abdullahi wa rasuluhu kuma wanda biyu ce da cewa lallai isa bayan Allah ne kuma manzon Allah ne isa ba ɗan allah ba ne wa ma min ilahin illallah babu wani allah ba wani abun bautawa sai allah guda ɗaya laqad kafara allazina qalu inna allaha huwa al-masih ibn maryam wanda suka ce ai al-masih dan maryam shine allah ai ba wani ne allah ba al-masih dan maryam Allah ya ce da nan kafirai ne laqad kafara allazina qalu inna allaha salisu salata masu cewa Allah ɗayan alloli uku ne God the Father God the Son God the Holy Spirit Allah ya ce da nan kafirai ne ba a magana su sun lalata imanin su yayi lallai sai ta yadda Isa bayan Allah ne kuma manzon Allah ne لن يستيقف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون فكان عيسى بن مريم بزي فقد تعالى بزي بكونير يزن باير الله با بل كسن سيور باير الله ما درجة إن الله بي يبدك يباير بس قدر لك موج والقدر فلما باير جنس فلما باير كئيس فلما باير رجاء فلما باير جيسر كئيس عبد الدينار كئيس عبد الخميسة كئيس عبد الخميلة سئت وانسكت واذا سئت فلم سكت in Allah ya nufi ya wulaƙanta ka ya ƙasƙanta ka sai zama kullum ko a riga za ta ƙare riga za ta yi ta bautawa mota za ta yi ta bautawa hankali za ta yi ta bautawa ina ma'anar bauta shi ne duk wahalar ka in ta kai ta komo a kan wannan kawai kake ƙarar da ita har ta shagaltar da kai daga maganar Allah to irin wannan to babu shakka Allah ya so ka da wulaƙanci amma Allah ya soka da ɗaukaka da girmamawa sai mai da kai abdan lafi sai ka zama bayan ito ta samu ɗaukaka wa kalimatuhu alqaha ila maryama sannan Allah maɗaukacin sarki da magana wadda ya jefa ta ga maryamu da ainihin halittu isa ɗan maryam kamar yadda Allah maɗaukacin sarki ya halitti Adamu da magana, kamar yadda Allah ya halitte mu da magana, kamar yadda Allah ya halitti komai da magana, kamar yadda duk abin da Allah ya so ya yi, so ce ne kun sayakun. Kawai kasance zai ce wa abu wannan kasance ma kasance ne ya kai asali in ba haka ba sanda ka tashi kowa masallacin nan sai da ka ce wa kafa kan mu tafi sannan ka tafi Allah ma da zai nufi halitta ba sai ya ce kasance din ba amma kasancen ka fahimci yaya umarnin ya afku sai sa aka yi maka da gari-garin haifarka don haka kaɗai abin da Allah maɗaukacin sarki ya saka wa Maryam ita ce wannan kalma wa ruhu minhu wa ruhu minhu kuma isa rai ne daga cikin rayukan da Allah maɗaukacin sarki ya halitta to shi ke nan sai kiristoci sun ce to kuma yanzu kun yarda cewa daga jikinsu ya halitte saboda haka shi isa wani ɓangare ne daga cikin ɓangarorin Allah ya ce to ai adamu ma haka Allah maɗaukakin sarki ya ce wani fasto fihi min ruhi shi ma na hura musu daga cikin raina ya sa dole sai ka je ka koyi larabci sai ka san kai da kikin jahili ne don ka aje dangaji da jimu kamar sun ya ka aje wanda bai ba ka damar kai muƙabala da kirista ba sai ka tsare game da addinin musulmi in ba haka ba sai zai saka maka shubha in mutum ya zo zai maka magana akan alqur'ani ko akan hadisi ya san qur'ani ko kuma ya san hadisi ko ko kai ya zo ya dauki hausa translation ko english translation da haka ne zai muƙabala kai da haka kake yi sai da haka isa rai ne daga cikin rayukan da Allah ya halitta lallai wanda biyu yadda da wannan wani jannata wannan hakku kuma yadda cewa aljanna da wuta gaskiya ne duk wanda yake da irin wannan aqida yana da aqidar la ilaha illallah muhammadur rasulullah isa abdullahi wa rasuluhu wa ruhun minhu sannan wal jannatu wan nar haqqun adkhalahu allah al jannata ala ma kana min al amal duk kankanta aikin da ya zo da shi kiyama Allah zai shigar da shi aljanna tun da yana da wannan aqida fassara ta ɗaya kenan fassara ta biyu duk irin mugun aikin da ya zo da shi lahira sai ya shiga aljanna tun da yana da wannan aqida waɗannan fassarori dukkan su karɓa ne hadisi ne sahihi al-Imam Bukhari da Muslim suka fitar da wannan hadisi bayanin farko kenan jama'ar musulmi wuta gaskiya ce aljanna gaskiya ce ya rage maka sai kai imani lallai haka abin الثاني الذي يكفي الجنة وأهلها في القرآن والسنة يا يا الجنة تكي يا يا قوم وتوتا تكي من القرآن يكي من حديثا من الله صلى الله عليه وسلم تكي nan ba magana ne malamai suka ce malamai kowa ya saurara in ne gargaɗi shi ma da zai shiga aljanna da iya kasa kenan zai shiga wutar don haka kowa ya saurara baki قال الله تعالى الله يكي مثل الجنة التي وإذا المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم الجنة في نفس القرآن لأن الله يقول مثل الجنة التي وعد المتقون kakancan yadda aljannar da aka yi wa masu tsoron Allah alkawari yadda kakancan yake fiha anharu akwai ƙoramu a cikinta akwai koguna a cikinta min ma'i akwai kogin ruwa zallan ruwa zaure asin ba ruwa gurɓatacce ba duk duniya yau ruwa gurɓatacce ake sa kakaf da bai san ciwo wata da mai son suwan wata da mai son clean wata da mai son spirit wata ko mai kake ko spiritual wata kake sa ruwan da kake sa gurɓatacce ne bidilalati hadhihi al-aya li'anna ma al-jannati asin lam yataghayyar ta'amu wani abin mamaki kasashen da suka fi kowa ci gaba a duniya yau sun fi kowa kan gurɓataccen ruwa kuma ƙarfi ya tabbata ga Allah in ka je ƙasar ingila ko ƙasar america ko japan ko china ko ina ruwan tashi za ka rinka sa da fitsari yawwa tsadar kimiyya da fasaha ta kai duk wata sabba da matsayi da ke ƙasashen su sai a karkato ta sai ta taho wa sabon hukumar ruwa sai a zo a matse tashin sai a zubar da takotakan su gefe guda wannan ruwan da aka matse daga jikin tashin sai a koma kuma sai a rikin nashi a koma a sarrafa shi ta hanyar ainihin na'urori ta hanyar ainihin magunguna sannan a sake karkato muku shi ya dawo cikin fantunan ku kuma kuka wannan gurɓataccen ruwa ne ko ba gurɓataccen ba a ƙasar ingila ko ƙasar amerika ko ƙasar ina yanzu matuƙar kawai technology haka wannan shi ne structural design da aka yi abuja ita kanta nan gaba ta an yi ta da haka za a rinka mata duk wanda ya ci gaba ya ci gaba sai kuma ya koma yana shan ruwan kashi yana ainihin wanka da ruwan kashi yana abin haka haka yake ko gidan manya in ka je ga babban baho a ban ɗaki sai ya kashi ba zai wanke ba sai ya sa toilet jefa sai ya kwace haka ne ko ba haka ba sai ya cika bahon nan da ruwa sai zai faɗa ciki sauran dukakkar dukakkarin kashin nan da zai taso in ya jiɗi ne ya gurɓata ruwan ko bai gurɓata ba da shi zai wanka kuma a ce cib ya fito ko ran ko zaɓe don yanka shi yi wanka haka ne ko ba haka ba amma aljanna Allah maɗaukakin sarki ce fi ha an haru akwai ƙoramu min ma'in na ruwa zaure asin ba gurɓatacce ba wa an harin min labani akwai kuma ƙoramu na nono ba yogurt ba jama'a ba yogurt ba ba ice cream ba nono gangayen nono lam ya tagayyar ta'amu wanda kaukau nan ganin su bai taɓa ainihin sauyawa ba kogi ne ga shi nan guda na nono kindirmo madara saboda daɗewa a wurin da za ta canza su ba wa anharin min khamri sannan akwai ƙoramu wa anharin na wa anharin min khamri da kuma ainihin ƙoramu na jiya aljanna yana daga cikin muƙami ta tajiya daraja da ɗaukaka ta tajiya aljanna a duniya yana daga cikin ƙasƙanci da wulaƙanci ta tajiya sai sa mai ya Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce matuƙar mutum ya tajiyar duniya ba zai ɗanɗani ta lafiya ba ko ya shiga aljanna ba shi daga cikin morewar da zai to inda ka shiga aljanna ba ka tajiya ba gani an haɗa ba kai an yi ba kai gani ba ka more ba wa anharin min khamrin akwai ainihin ƙoramu na giya lazzatin lisharibina masu zaƙi ga duk waɗanda suke son su sannan wa anharin min asalin musaffa sannan akwai kuma ƙoramu na tatacciyar zuma tatacciyar zuma ba irin wannan zuma ba duk yadda aka tace ta sai ta ga fuskukan ƙudan zuma duk yadda aka tace ta sai ta ga zaren hancin ƙudan zuma sai ta ga wani abu ya faɗa tataciya ce wannan Allah da kansa ce min asalin mutaffa tatacce tas zuma ne amma saboda tacewa sai kamar da shi kamar madubi ka duba fuskar a cikin wala hum fiha min kulli samarati kowane kayan marmari yana cikin ɗan aljanna da ɗan aljanna banda wannan kuma wa magfiratin min rabbihim gafar da ubangijin su zai ba su kuma ta wannan dadi Allah madaukakin sarki ya ba mu suratu muhammad kenan aya ta sha biyar ya ne mutum Allah yake inna lil muttaqina mafaza حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا الله يسلم لنا في قرآن الله suna da mafaza suna da wani wuri wanda za su samu rabo a wuri wani wuri ne hada'iqa za su samu gonaki a cikin aljanna lambuna a cikin aljanna wa anaba da kuma inabi iri iri inabi iri iri wa kawa'ida da kotuna ainihin majiya a turaba waɗanda suke ainihin wato cikakku afuwa wa kawa'ida a turaba da ɗan mata waɗanda suke haɗo'in juna masu nannuwa tsaitsayayyun nannuwa wanda har abada bugudu ta shi ba zai sa ya gudu ya fakasta na irin yadda nonon duniya yake ba sai ka auri budurwa lafiyayya nonon ta kamar kan biro amma wata uku shi kenan sai ya fara su duba a kan cikin kuma ya yi gayi zama mun gane wannan da kyau ko wa kawai da atraba ɗan matan gidan aljanna ga su nan sa'o'in juna za a bata wa ka'asar sannan akwai kotuna bihaka waɗanda suka kofuna ne na jiya a cikin tuta la ya suna una fi halagawa yan aljanna ba za su taɓa jin maganar banza a cikin aljanna ba walaki za ba ba za su taɓa jin ƙarya ba me yasa Allah zai yi saka musu wannan yanayi yanayi mai daɗi wurin zama mai daɗi abinci mai daɗi abin sha mai daɗi sannan rayuwar tana da daɗi ba gulma ba tsegumi ba munafunci ba annabimanci ƙarya da zantukan ba ana ba za a ji BBC ba aljanna ke ba za a ji murya America ba aljanna ba za a ji ba za a ji CNN ba don duk waɗannan maƙaryata ne jama'a mun gane babu ƙarya babu zancen banza Allah zai wa ɗan aljanna wannan mai jaza'an min rabbika sakamako ne daga ubangijinka ba ta an hisaba kyauta ce wadda ba ta ƙarewa ba ta da iyaka Allah maɗaukakin sarki ya ce da ke jama'a kun ji wannan Allah madaukakin sarki cikin suratul safat ya sake cewa illa ibadallahi al-mukhlasin ulaika lahum rizqun ma'lum فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون الله يقول إلا عباد الله المخلصين da Allah madaukakin sarki ya siffanto in wuta da irin bala'o'in da za su shiga a cikin suratul safa sai marmarin ce amma fa banda bayan Allah waɗanda Allah madaukakin sarki ya tsauratar da su ya tsokar da su ya karfafe ula'ika su waɗannan bayan Allah karfafaku lahum rizqun ma'lum suna da wani sanannen arziki wani iri ne arzikin nasu sananne tun a nan duniya Allah ya sanar da irin arzikin da za su samu fawaki suna da kayan marmari ƴaƴan itatuwa wa hum mukramuna sannan kuma ƴaƴan itatuwan za su ci su ne a cikin karramawa za a girmama su fawaki ne ko fawaki wa hum mukramuna fi jannatin na'im ainihin wato fi jannatin na'im a cikin aljannatai aljannatai na ni'ima ala sirrin mutaqabilina suna ainihin kwanci suna kashin jiɗe a kan gadaje suna fuskantar juna ma'ana ga kogin giya ya ratsa ga kogin nono ga kogin ruwa mai daɗi sannan sai a kawo wasu irin ara'u wasu irin gadaje na kashin jiɗa wannan ya kashin jiɗa wannan ya kashin jiɗa wannan yana kallon wannan wannan yana kallon wannan ana cikin jin daɗi ya tsafa alaihim bi ka'asin min ma'in ana ana kewaya su kuma da kofuna na jiya suna kafin gaɗaɗin nan ana ana zuba musu suna sha bai za a lazzatin lissari dina waɗannan ainihin kofuna kofuna ne farare tsar har kana iya hangen ainihin jiyar da take ciki sannan wannan jiya mai zaƙi ce ga duk waɗanda suke shanta lafiha gaulu wannan ainihin wato jiya babu ainihin wato maye a cikinta wala hum anha yunzafuna sannan kuma ba za a saka masa abin tsama wanda zai rinka tsamatar da su ba ne ta gidan burkutu ka gani yana son burkutu yana yana kora kuda haka yana yana kai da hancin haka saboda ba ta da dadin yayi wa inda hun kasira ta tsarki sannan a tattare da su kuma ga ainihin ɗan mata waɗanda suke girƙira gani ma'ana matar da in ka kalle ta za ka sake tunanin na kai tunanin ka taɓa ganin wata mace ko kuma kana son ganin wata mace matar da take gamsar da idanka jama'a mun gani akwai shi a aljanna sannan sai Allah madaukakin sarki yake cewa ilmi irin ainihin waɗannan ƴan mata ƴan mata ne budurwai ne waɗanda wato tsarin juna sa'o'in juna ka annahun na baido ga su nan farare kamar ainihin ƙwai maknun kan da yake jararre an adana su cikin ƙwansan jama'a sun ji kaɗan daga cikin siffofin aljanna a cikin alƙur'anin Allah maɗaukakin sarki yayyan halitta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma ne yake Abu Hurairah Allah ya ƙara miki yarda yake qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam inna Allah subhanahu wa ta'ala qala Allah yake أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر yake na yi wa bayina tattali Allah ne yake magana alhadisul kudi bayina na gani ne musu tattalin abin da ido bai taɓa gani ba kudo bai taɓa jin labari ba sannan kuma zuciyar mutum ba ta taɓa tuno irin wannan abu ba duk bayanin da ake maka na aljanna ana maka bayani ne don a kusantar da kwakwalwarka da abin da za ka iya fahimta a kaɗaitar da kai amma ba ka taɓa ganin irin waɗannan haƙiƙanin al'amuran ba wannan hadisi ne sahihi al-Imam al-Bukhari da Muslim ta rawaito shi Abu Hurairah ya sake cewa qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi sallam wallahi la taydu sawta ahadikum fil jannati khairun lahu mimma bayna as-sama'i wal ardi yake wallahi daidai idda tsawon kumangiyarka kumangiyar da kake dukan jaki ko jinsi da ita in ka samu wannan aljanna ya fiye maka ainihin abin da ke duniya tsakanin duniya da ainihin ƙasa ka samu filin da ya kai daidai tsawon kusurwa da kake riya a hannu ya fi maka duk abin da ke tsakanin sama da ƙasa wannan hadisi al-imam bukhari shi ya rawaito jabir dan abdullahi babban sahabi shi kuma yake anas bin malik Allah ya ƙara miki yarda babban sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam yake قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غدوة أو غدوة غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها mutum ya ainihin sammako ya tafi wajen yakinta da addinin Allah da sassafe ya tunci ya sami duniya da abin da ke cikinta yayi yammaci ya tafi yakinta da addinin Allah ya fi ne mallakar duniya da abin da ke cikinta walau annan ra'atan min nisa'i ahlil janna ittala'at ila al-ardi ba a ce mata ɗaya daga cikin ‘yan matan aljanna za ta leƙo da fuskarta zuwa duniyar nan la'aba asma bai da kuma ba ta haska tsakanin sama da ƙasa gaba ɗaya. Ku matan duniya kun yi. da a ce matarka ta lahira ta aljanna kwaya ɗaya da za ta leƙo fuska ta kwaya ɗaya za ta haske duniya gaba ɗaya kamar rana wala mala'at ma bainahuma rihan ba kuma ta cika tsakanin sama da ƙasa da ƙanci wala nasifuha ala ra'siha khairun min ad-dunya wa ma fiha jalan da ɗan matan aljanna suke ɗorawa a kasunan ado da su ya fi duniya da abin da ke cikin ta matan duniya sun yi ba ya tabbata cikin hadisi sahihi da al-Imam Muslim da At-Tabarani suka rawaito a cikin Al-Mu'jam al-Kabir manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce in Allah ya kaddara mutum dan aljanna ne sai Allah ya haɗa shi da cibiyar mata a nan duniya matar shi ta lahira ta aljanna sai ka rinka cewa Allah ya bar miki kai san ne mugun hali ya kace ya rabu da ke ya dawo zuwa gare mu a ma'anar har bejensa ake yana nan duniya yana bejensa jama'a mun gane wannan da kyau ko to ke sa mata sai ku dage in suka dage ke ce first ladies a cikin aljanna in kuma da haka bacin za a kai ka baki tare da su aina a cikin wuta Allah ya kiyaye jama'a sun ji kaɗan daga bayanan da suka shafi al'amarin aljanna ƙarƙashin ƙur'ani da sunna dangane da wuta kuwa da ainihin yadda ɗan wutar suke Allah ya tsare mu Allah madaukakin sarki ce innaha tarmi bi shararin kal qasr ita wutar jahannama in ta tashi tartsatsi tana tartsatsi ne tana watsar da ainihin tartsatsinta girman tartsatsin da take watsarwa kamar da take ganin wutar wanda tana tsalle to ita abin da take jefarwa Allah yake kowane guda ɗaya kalkasir kamar girman tada ce kamar girman gidaje ne manya manya shi ne tartsatsin wuta da ke fita na ainihin jahannama sannan wani wuri yake يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد wannan ne na alkiyama za mu ce wa jahannama hanya ba ki cika ba kuwa sai ta ce ya Allah ko akwai ƙari hadisi sahihi cikin musnad imam Ahmad da sahihu Muslim annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace idan wuta ta cika ta cika ta cika sai Allah ya ce ba ku cika ba ne sai ta ce ko akwai ƙari nan saboda amsa wa Allah ne don kasa ce ta cika a farko iba a danna saboda yadda za ka ji ɗan wuta ba a cikin a wuta matsa ta ake yi ba ce ya ce ɗan duka ɗan duka ya daɗi na ake so ka ji kenan danna ta ake ka in ka ce ta cika in ka ce ba ka cika ba sai a sake ɗigo a sake danna maka a sake danna maka saboda tsabar bin umarnin Allah ko ɗan wutar da suka cancanta su shiga sun gama ƙarewa ta kaf a dandalin amma ita kuma tana cewa ba ta cika ba ko akwai ƙari rashin hadisin nan da nake isara zuwa gare shi sai ce sai Allah ya tsora mata ƙasarta sai ta ce kafin kafin kafin sai ce yayi yayi yayi jama'a mun gane wannan da kyau ko na yi kafas ne na ce a yi kafas a kafas a kafas kafas na yi gyaran cike ne ya kafar mun gane wannan da ke ko wa kala ta'ala Allah yake bal kazzabu bis sa'a wa a'tadna liman kazzaba bis sa'ati sa'ira إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقررين دعوا هنالك ثبورا هم الذكر فوتت الله يكفيهم كذبوا بالساعة ba wani abu ba ne ke zanta kafin kawai ta sa kafirai suka kayyata tashin alkiyama to amma wa ta bina liman kazzaba bi sa'ati sa'ira wanda duk ya kayyata tashin alkiyama mun yi musu tattalin wuta sa'ira idan ra'atuhum min makanin ba'idin idan ita wutar sa'ira ta hange su daga ainihin wato wuri mai nisa kafin a kawo ta sami'u laha taghayyurat sai ku fara jin kafarkasarta tun daga nesa sai ku fara jin kafarkasarta wa zafira sannan tana ruri ta tsoka ta iso wa idza ulqu minha makanan idan aka ɗibi ɗan wuta aka watsa a cikin ita wutar wani wurin da yake bayyukan tsintasaccen wuri mukarrami na suna matsa da junansa an kukunce su da ainihin malika kubura sun su rinka cewa wai sun hallaka sun shiga uku sun shiga uku shi ne ƙarfin ayoyi ke cewa na tabi uliyar na kuburan wa'ida na da un kuburan kafira a yau kar ku ce kun shiga ɗaya ko biyu ko uku ku ce kun shiga da yawa kai Allah ya kiyaye. Zama mun gane wannan da kyau ko? Allah madaukakin sarki ya tsare. Ya zo a cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Ma'aikin Allah, tsira da amincin Allah tabbata a gare shi a riwaya Abu Huraira har yake. Mari bani Adam allati tuka tukiduna juz'an min sab'ina juz'a. Wutar da ɗan adam suke kunnawa a nan duniya ɗaya ce cikin ɓangarori saba'in na wutar lahira min nari jahannama daga cikin wutar jahannama ɗaya bisa kashi saba'in ce aka kawo nan duniya kalu ya rasulallahi sahabbai suka ce ya manzon Allah in kanat lakafiya ai wannan wutar duniya ma ta isa ai azaba da ita kala manzon Allah sai ce fa innaha to ku je saurara ku bi ita wutar lahira فضلت عليها أن تيتي فاتأة وتا الدنيا بتسعة وستين جزءا فأنظروا لي جدا ستين بكرة وتا الله لا فاتة الدنيا فالدنيا ما تأتى إساء هذا jama'a mun gane wannan mutum yanzu a ɗauko wutar waldan nan a ɗoɗa na maka a tsakiyar maɗigarta a ce sai wannan tsintar walda ya narke kafin ya narke sai ka narke to wannan ko yake bisa saba'in ta wadda take jiran ka in ɗaiɗai ya kama ta nesa ba za ka kai shi ba ana san malik Allah ya tsara miki yarda wancan hadisi al-imam muslim ya rawaito ana san malik bukhari na rawaito shi afwan ana san malik Allah ya tsara miki yarda yake an nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala manzo Allah yake yaqulu Allah li ahwana ahli an-nar azaban yawm al-qiyamah wanda yake kowa saukin azaba ta wuta a ranar alkiyama ku ji abin da Allah zai ce miki lau anna laka ma fil ardi min shay'in akunta tastabihu bi wannan wanda yake kowa saukin san azaba ne sai Allah ya ce miki ba a ce kana da wani abu wanda za ka ba da fansarki da shi wanda ainihin ko menene na duniyar nan ba za ka iya bayarwa a fitar da kai sai ya kone na'am sai ce haka abin yake ya Allah zan iya bada ko ne ne a cire daga wuta sai ya kuli sai Allah yake a rabbi minka ahwana min hada aina ne ka yi mini abin da bai kai wannan ba wa an ka tusar da adam tun kana tsakan annabi adam Allah tusrika bi sai a karka hada ni da komai fa abaita illa an tusan an tusrika bi sai ka ce ka fito duniya sai da kai mini shirka shirka ai da ka kai girman afuwa abin da za ka ɗauka ka bayar na duniyar nan gaba ɗaya ai ya fi girma fiye da shirka da za ka yi to da ka bar shirkan nan da ka huta ba sai ka ɗauki mallakar duniyar nan in ka ce ka bayar a fiske ka ba kasa abin da kaɗai zai haramta maka shiga wuta kai ƙoƙari ka kiyaye shi ne shirka abu ne mai sauƙi kuma ka bar shirka ɗin to amma sharrin shirka da bid'a da zunubi kamar yadda yaro ke jin daɗin tafono haka mutum shi ke jin daɗin shirka yaro ke da ƙaƙulo ta tono da hannun ya saka a baki yana ci daɗi yake ji ne yake ci jaraba ke to haka sai ga mutum ya saba da shirka sai ya yi ta hankalin ke ke kwanciya Allah ya kiyaye وعن انس كذلك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بانعم اهل الدنيا من قال الله صلى الله عليه واله وسلم يقول za a zo da mutumin da ya fi kowa jin daɗi a nan duniya za a zo da shi ainihin lahira min ahalin nari yau mai kiyama yana daga cikin ɗan wuta a ranar alkiyama amma a duniya ya fi kowa jin daɗi fayus bagu sun nari sabaratan sai a ɗan ƙona shi a cikin wuta sun mai kwali sai a ce da shi yabba na adama ya kai ɗan adam har ya aika sauran ƙafi tun da kuka ka taɓa ganin alheri هل مر بك يوم قط نعيم قط عندك وتنعم فات أزياء بريكا fa yaqulu la sai ce a'a wallahi ya rabbi na rantse da kai ya Allah ubangiji jama'a ko yi saboda tsananin azaba ko ɗaya aka tsoma ta kai amma ka taɓa jin wani daɗi ka taɓa haɗuwa da wani alheri saboda bala'in wuta har ya manta da komai yana ganin tun da aka halitta shi a cikin azaba ne yana mun gane wannan da kyau ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة وكما أقول أفشا تلك موسشا تلك يمدي شاء على دنيا الناس أما كما أنا يجري من أهل الجنة رانا كما هذا الجنة فيسبغ في الجنة صبغا وأبن أوما في سكن الجنة فيقال له في أسيرك يا ابن آدم هذا أبن هل رأيت بؤسا قط tun da kake ka taɓa ganin wahala da tsokacewar rayuwa ka taɓa kasa shekaru masara ta taɓa ba ka wahala kuɗin haya kuɗin makarantar yara kuɗin asibiti an taɓa rasa haihuwa ka shiga ƙunci kuwa kalmar rabita shiddatin kasu tun da kake ƙunci ya taɓa zuwa kanka sai ya ƙone la sai ce ko ɗaya wallahi ma ra'aytu bu'san wa ma ra'aytu shiddatan qat tunda wata ban taɓa ganin wahala ba ban taɓa ganin sarri ko tsanani ko wahala ba ko ɗaya ko masu kaɗai da aka aljanna aka fito da shi ya sa ya manta duk wata wahala to wannan muwazana ce aka yi maka fatin a nan duniya sai kai kokari ka san yanzu kana daga cikin min ashabil yamin ne ko kana daga cikin min ashabil shimali Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye hadisai waɗanda suka zo dangane da fuskanta wuta suna da yawa akwai hadisin da ne muku isara a wancan mako muna cikin karatu nake al-imamu muslim da al-imamu tabarani sun rawaito hadisi sahihi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam garin bayyana وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الانسان فأنا لك الذكرى وجن فسر ومن آية من ذن الله صلى الله عليه وآله وسلم هيك رانا القيامة Ubangiji zai zo kamar yadda Ƙur'ani ya faɗi sahu sahun mala'iku sun kewaye shi tun daga sama har ƙasa. Allah maɗaukakin sarki da kansu zai zo domin ne saboda hisabi. Sannan sai a sa a zo da jahannama. Yanzu Allah ya ce jahannama tana da ainihin linzami dubu saba'in ma'ana tana da majanyi inda sa su zo da ita jahannama dandalin kiyama idan aka sa su taho da ita ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam tana da ainihin linzami dubu saba'in ma'ana tana da majanyi inda taho da ita ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam yake suna cikin tafiya sai ta kuɓuce musu mala'iku ne zama mun gane ne shi ne za a sa su zo da wutar jahannama dandalin zama mun gane ne shi ne za a sa su zo da wutar jahannama dandalin kiyama idan aka sa su taho da ita ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce suna cikin tafiya sai ta kuɗi ce musu mala'iku ne waɗannan ta ba ƙarfin anguwar ku ba sai ta kuɗi ce musu kuma hadisi ne sahihi ba ta tsiniya ba yana cikin sahihi muslim kana da mutum idan ta kuɗi ce musu sai su bi ta da ƙar sannan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce za su riske ta su je su kama ta idan suka risko ta suka kamo ta sun yi Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ba dan suka risko ta suka kamo ta ba ba sai ta babbata duk abin da ke wannan dandali na alƙiyama to sai a ce wannan irin ne ta ita za a ɗauke ka a saka ka ba za ka ƙoƙarin kai ce maka ba faɗi ne ke ƙoƙarin haka Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye bayani dangane da aljannar da Allah maɗaukakin sarki ya saukar da annabi Adamu hakika aljannar da Allah maɗaukakin sarki ya saukar da annabi Adamu ita ce aljannar da muke gwagwarmaya muke ƙoƙarin mu kai zuwa gare ta ranar gobe alƙiyama dalili akan haka Allah maɗaukakin sarki ce wa qulna ya adamu kun anta wa zawjuka aljanna wa kula minha ragadan haythu shi'tuma ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأذلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين Allah maɗaukacin sarki ya ce wa kunna ya Adamu muka ce da Adamu iskun anta wa zaujika aljanna da kai da matarka Hawwa sai ku zauna a cikin aljanna wa kula min ha ragadan sai ku ci ainihin daga duk abin da kuka samu na ƴaƴan itatuwa da abincin aljanna a yalwace haisu su ita na duk inda kuka so amma doka ɗaya ita ce wala takraba hadhihi shajara a wata bishiya nan karka kusance ta fatakuna min zalimin in kuka haka za ku zama daga cikin azzalimai masu cutar kai fa azalla huma shaytan amma sai shaytan ya kauda su daga ainihin wannan dukiya ya rikitar da su ya rantse musu da Allah cewa ai shi ne nasiha ne gare su wannan dukiya an ci za a dawwama ne za a rayu za a samu fa akhrajahuma mimma kana fihi ya ainihin shaytan ya musu sanadi suka fita daga cikin wannan ni'ima ta Allah da suke a ciki وقلنا سنك اهبطوا بعضكم لبعض عدو وكسكوا ده آدم ده هواء ده في كنت إبليس ده إبليس عليك في ده الجنة يسلم أما دي ينا سما إن ده ينا الجنة تكدن هكا أكسي كسكوا كسكوا هي إنا هي أينهم دنيا sannan sashin ku zai zama maki da sashi aljanu yana kin mutum mutum yana kin aljanu haka kullum rayuwar take siyayya a tsakanin ta kai tsamarin da hadisi ya zo sahihi cikin abu dawuda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai roki Allah Allah karka ba da dama da shaytani ya buge ni lokacin mutuwa ma'ana shaytanin aljanu suna ainihin buge mutane a lokacin ainihin mutuwa kenan ba dan kai dan ya haramta maka faɗi la ilaha illallah duk wannan na daga cikin siyayya siyayya ta kai siyayya shekanun aljanu sukan kunna gobara a kasuwa ko a gidaje ko a ma'aikatu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake in za ku kwanta ku kasa wuta yake domin shekanu sukan sa ja'a ta je ta jawo maganin fitila ta kai su iddo ta kusa da idda wuta za ta kama don ainihin ta kona muku dukiya an fahimci wannan da ke ko shi kenan Allah madaukakin sarki yake ku sako zuwa ƙasa wala kun fil ardi mustaqarr matabbata ku tana ƙasa wa masa'in ila in sanan za ku dan ji daɗi zuwa ga dan wani lokaci babban malami shekul islami ahmad ibn abdul halim ibn taymiya yake والجنة التي أسكنها آدم وزوجته عند سلف الأمة وأهل السنة والجماعة هي جنة الخلد ومن قال إنها جنة في الأرض بأرض الهند أو بأرض جدة أو غير ذلك فهو من المتفلسفة والملحدين أو من إخوانهم المبتدئين فإن هذا يقوله يقوله من يقوله من المتفلسفة والمعتزلة والكتاب والسنة يرد هذا القول وسلف الأمة وأئمتها متفقون على بطلان هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية يقول الجنة بألا مدعوكتين سلسي زينب بآدم وجماعتين حواء ما لمن فرقون ومن الأمة سيني صحبي بأهل السنة بسيرا جماعة المسلمين بسكر زبارين suka ce ita ce dai aljannar dawwama wadda in an mutu ita za a shiga a dawwama to a ita ce adamu ya zauna wanda duk ya ce wata aljanna ce a nan duniya adamu ya zauna to ai ayar kan da na karanta na tafi tana yin shi don in aljanna ce a nan duniya ne zai sa a ce ilmi ko ku sako amma ba duk da haka sai da suka sa wuri suka ce ilmi ko in an faɗe ta ne da nufin ku fita suka sa wuri wai suka ce wai wata aljanna ce bi ardul hindi a ƙasar ainihin indiya ai da arzi jidda ko kuma a jidda ai zai da zalika ko a wani makamancin haka jama'a mun gane wannan da kyau ko malam yake duk wanda ya faɗi wannan yana daga cikin malaman falsafa da kuma ainihin wato ɓatattu ko kuma in baya daga cikin su yana daga cikin ɗan bid'a wanda yake kwaikwayon su domin alkur'ani da sunna ya yi ta wannan maganar aƙidar sahabbai da waɗanda suka zo bayan su da limaman musulunci sun haɗu a kan cewa wannan maganar banza ce ba ta magana ce domin Allah madaukakin sarki ya ce wa iz qulna lil malaikati isjudu li adam فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة هرجوا إلا الله يكفي وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين الله يكفي ملائكة kun sujuda ga Adamu dukkan su suka faɗi suka sujuda sai Iblis ya ki ya girman kai sai wanda daga cikin kafiran farko shi ne sai muka ce to adam kai da matarka sai ku zauna cikin wannan aljanna to wannan aljanna da Allah ya ce wa adamu su zauna ai daga ita ne aka ce kuma su tsako ina fata an gane to wannan aljanna ba a ƙasa take ba ba a ƙasar indiya ba ba a jidda ta saudiya ba a can sararin samaniya samaniya kuma saman sama ta bakwai ina fatan mun gane wannan da to wannan takaitaccen bayani ke ne dangane da bayani akan aljannatu wan naru makhluqatani aljanna da wuta a yanzu da ake maganan nan tabbatattu ne an halicce su sannan kuma suna nan an tattale su wannan ita ce tabbatacciyar akida wadda babu ainihin saɓani a kai ayoyin duk da muke karantowa waɗanda suke magana aljanna suna nuni zuwa ga suna nuni zuwa ga cewa aljannar an halicce ta wa sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin أرضها كأرض السماء كأرض السماوات والأرض تنشئ أعدت للمتقين في مرمجة في الجرج تسام أينه الجنة الجنة بفاء في فاء سما بكفى أن تبتليت لي بعد كوا با إذن أينه إذن أينه مؤمنين cewa an tattale ta ba a ce za a tattale ta ba yana nuna ne tana nan an tattale ta ne an gane wannan da kyau dangane da wuta Allah yake annaru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiya wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadda al-'adhab Allah yake wuta ce ake kara fir'auna da jama'a ke safa da yamma wuta ake kara su safa da yamma a ina kenan a kabari wa yau da ta komu sa'atu ranar da kiyama za ta miƙe kuma sai ce adkhulu ala fir'auna fir'auna da shi da jama'ar su ku shigar da su a saddal azabi wutar da ta fi wasta azabar da ta fi wasta ya nuna kafin wannan ta lahirar a ina suke wuta ake fara musu ya nuna wutar tana nan in ta kale take ne ina fatan mun gane saboda haka ga shi dai ƙarshe Allah yake cewa inna jahannama kanat mursada jahannama dai tana nan tana dako tana nan tana jira lissabina ma'aba da duk wasu masu ainihin kangarewa da nuna ainihin adawa ga Allah manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a cikin hadisin da al-Imam al-Bukhari ya rawaito ce idza mata ahadukum fa innahu yu'radu alaihi maq'aduhu bil ghadati wal 'ashi sayanki idan ya mutu ana nuna miki mazaunin shi a wuta ne ko a aljanna safa da yamma fa in kana min ahli al-jannati fa min ahli al-janna dan aljanna tun a kabari kullum gari ya yawa a kabari sai an nuna mai aljanna mazaunin sa aljanna kullum yamma ce sai an nuna mai wa in kana min ahli nari fa min ahli nari in dan wuta ne ma haka wannan ya nuna tun a nan akwai tun yanzu akwai wuta da aljanna ko babu akwai to kaga yantar ra'ayoyi ne kawai nasu irin na ainihin wato falsafa da ainihin makamantarsu ga shi ne zan Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin hadisin Bukhari da Imran dan Hussein ya rawaito yake ittala'atu fil jannati ma laysa al janna wa tarana fara'aytu akthar ahliha al fuqara sai na ga mafi yawancin ɗan aljanna su ne talakawa kar ka ɗauka wai talauci ne kai su fa a'a talauci talauci jama'a abokin kafirci ne haka hadisi isara hadisi sahihi الإمام أبو بكر ابن السنير وكيف أتكين كتاب العمل كتاب عمل الليل ولا اليوم والليلة هو الله هنا أبدع إني سلم هنا في اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر الله تقول لي بدأ الكافر بطلو بعذاب القبر قديما كانت العرب كل العرب انا كل ما جمع سنة اذا كان الفقر, الفقر اني ذاهب الى بلد يقول له الكفر احملني ما اتى كل العرب سنة فقر اذا سليت يتي زنجي بري كذا تكابريت يتي كتلتين ترجي من هنيا مجي كذا هذا سكي كيف لك كيف مطيعتي kar ka taɓa ɗaukar tsadar talauci ne kake kai aljanna don duk wanda aka ce talakawa za su shiga aljanna sai talakawa ka rinka kafin su ne masu kuɗi jalo wallahi ƙarya ne ba talaucin ba ne wadata idan ta hana ka aikin Allah ita kake kai ka wuta wadata in ta sa ka kai aikin Allah ina Usman bin Affan saboda tsadar wadata yanzu Allah ya miƙe ya ce ma barra Usman ma fa'ala ba'da al-yawm ma barra Usman ma fa'ala ba'da al-yawm ma barra Usman ma fa'ala ba da dai duk abin da Usman ya Allah ya ce mishi saboda ya ɗauki kuɗi ya kai ta addinin musulmi jama'a mun gane wannan da kyau ko na ɗaya na biyu talakawa ta da yake ka ce manzon Allah zahaba ahlul dusuri bil ujuri ma kuɗi duk sun kwashe lada su yi sallah mu yi sallah su yi azumi mu yi azumi sannan suna da dukiya su ta ayyukan alkhairi mu ko ba ko kabo jama'a mun gani irin ga Allah yake to ga zikiri ku rinka zikiri 33 kabbara hamdala 33 abin nan subhanallah 33 in kun idar da sallah kika na dari ku la ilaha illallah nan da nan rahoto ya zo masu kuɗi su ma suka ɗauki wannan zikirin suka ci gaba da yi talakawa aiki bai tsari da suka sake su tsaya wurin manzo Allah ya manzo Allah alhazan gari duk sun ji wannan zikirin su ma suna yi yake to sai ku hakuri kuma za a yadda ba a yi kar ka taɓa ɗauka kai talaka talauci ne sai ke kaiwa aljanna a biyayyar Allah ke dan wani in da koko da zai ga ya dawo masallaci yana ta karatun Qur'ani kullum da zai lissafa ma zai da talbijin din da zai kalla zai da matar da zai runguma ba ta ɗakin da zai kwanta ne sanyi babu fanka sai dawo masallaci ya ta zikiri ya ta karatun qur'ani shi ne sanadin da zai je aljanna amma ba tsadar talauci ba wallahi da haka ba za ka haɗa biyu ya ta tara ga wuta ka furta duniya wal akhirah ya kamata talaka su rinka fahimtar waɗannan hadisan saboda mutane galibi demokuraɗiyya ta lalata su da zara an ce talakawa za su shiga aljanna sai a dubu a harare alhaji ya ce a'a ba haka bane wallahi sai in ka bi Allah in baka bi Allah ba talaucin ka wuta zai kai ka na daya na biyu cewa salatu fil nari na leka gidan wuta fara aiki akthar ahli han nisa'i yawwa maza na nan sun ce sadaka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai na ga mafi yawancin yan wuta mata ne kasancewarta mace suke kai ta wuta a'a mugun hali shi yake kai ta wuta har a wani hadisin kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi aka san wannan yace na shiga aljanna ko kuma na ga mafi yawancin yan aljanna mata ne to yanzu kare aka ko kuma ya ce ne nan ya ce mafi yawancin yan wuta mata san ya ce mafi yawancin yan aljanna mata kuma hadisai ne sahihai dukkan su tsakanin bukari da muslim wannan na nufin shugun mata masu yawan zagi masu wulaƙanta miji masu rena wa miji su ne za su fi yawa a cikin wuta wancan kuma yana nuna mata nagari waɗanda suka kyautata wa iyaye suka kyautata wa miji suka biyayyar Allah za a kai su aljanna sannan kuma duk ɗan aljanna yana da mata dubunnai sakamakon haka sai zama in an haɗa da matan nan duniya da matan aljanna to sun fi mazan aljanna yawa don haka kun ji yadda ma'anar hadisan take matan ɗan aljanna matan ɗan aljanna hurin ini in an haɗa su da mata da za su fi yana sun fi yawa shi ne ma'anar wannan hadisin mata sun fi yawa a wuta shi ne shegun mata masu wulaƙanta maza shi ne kowane hadisi ya ɗauki ma'anar su kenan wannan shi ne ta'awilu mukhtalafil hadisi kenan ina fatar mun gane wannan Allah madaukakin sarki ya taimake mu ku jama'a kun ji wannan Abu Hurairah Allah ya ƙara masa yarda yake qala Allahu Allah maɗaukacin sarki yake abbatu li ibadiyas salihina ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi basir faqra'u in shi'tum fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun da ya kawo wancan hadisi sai Abu Hurairah yake in kun so ga istishhadi a cikin Qur'ani ga ce da Allah yake rai na ɗan adam da ke biyayyar Allah bai san irin abin da aka ɓoye musu aka tattalan musu wanda zai sanya mai ido ba aljanna me wannan yake nuna wa an tattala abin da an ɓoye musu yana nuna akwai aljanna a yanzu ko babu da nake akwai ta to hadisan ta suna nan da yawa jama'a ba ma za su lissafi ba don haka gaskiyar lamari wuta gaskiya akwai ta aljanna gaskiya akwai kuma akwai ta a yanzu amma duk waɗannan tattaunawa in ka je ka ɗauki littattafai irin su wannan hadin arwa ila biladil afra irin su kitabun ruh na ibn qayyim irin su sharh al aqidah al tahawiyya irin su littafin tafsir al aziz al hamid mun za ka ga tsarin bayanai ainihin akan wani Allah madaukakin sarki ke muke wuta da aljanna suna nan dawwamammu kuma har abadan abidina zuwa sadda Allah ya so din nan da ya faɗi a cikin alqur'ani baya ba da kofa akan kashi a akwai wani lokaci da wuta za ta ƙare ko aljanna za ta ƙare wannan duk aƙidoji ne na ainihin mu'tazila akwai wanda suke cewa akwai lokacin da za a kai akai akai akai shike nan sai wuta ta daskare sai aljanna ta daskare shike nan tsiyanan ma an zo ƙarshen ta kenan duk waɗannan ba aƙidoji ne na gaba wancan wuri da Allah maɗaukacin sarki ke cewa ما دامت السماوات والأرض فيك إلا ما شاء الله أتت أمن لتكون مشيئة الله حرة الله يا استثناء يجني domin a bar nasi'ar Allah ta zama ta babu ƙaidi ma'ana don Allah yana son ya ladabtar da mu duk yadda ka faro magana ka ce har abada har ka za ka ƙarshe ne ka ce insha Allah ba don shakka ba ba don wani abu ba idan a mai da al'amari da Allah Allah madaukakin sarki ya taimake mu dangane da kallo zuwa ga fuskar Allah a baya ka dan mun tattauna ayoyin da ke isara zuwa ga haka kamar ayar da take cewa wujuhun yawma idin nadira ila rabbiha nadira wasu fuskoki a wannan rana suna ainihin cikin haske saboda za su ainihin kalli ubangijinsu wannan ita ce ma'ana ta wannan aya ita ce abin da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fassara a yayin da sahabbai suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ko zai yi mu ga Allah ranar alkiyama manzon Allah ya ce idan wata ya kai daren sha hudu kuna turereniya da juna in kuka ɗaga kai kuna kallon su suka ce a a yake to haka za ku ga Allah ubangijin ku ranar alkiyama manzo Allah ya musu dogon bayani ka je ka karanta wannan hadisi a cikin babu qabli sujudi a cikin ainihin sahihul bukhari Allah madaukakin sarki ya taimake mu dan haka ya ce dan uwana gaskiya za a ga Allah amma ɗan shi'a sun ce ba za a ga Allah ba mu'tazila suka ce ba za a ga Allah ba duk ayoyin sai suka ɗauko su suka murƙe su sai suka ɗauko ayoyin da ba sa nuni zuwa ga haka sai kuma sai suka ainihin kawo su suka kafa su la tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absar akwai bambanci tsakanin al-idraku da ar-ru'ya in kai bobaya ne in kai bagwari ne dan uwana baka iya larabci ba ka je ka koyi larabci daga yadda ya kamata amma akwai bambanci tsakanin ar-ru'yatu da al-idraku ru'ya gani idraku lukka babu idan da zai iya lukka Allah madaukakin sarki amma zai ga Allah in dai ido ne na mumin jama'a mun gane mun da kyau ko to shi ne malamin badi'ul amali yake ya rahul mu'minuna bi ghairi kayfin wa tasbihin wa darbin min misali fayansawna an-na'ima idza ra'awhu faya isra'ani ahala na ita zali mummune za su ga Allah ranar alkiyama insha Allah in suka ga Allah sai su manta duk ni'imar da suke ciki yace ya ku mu ita zulawa da kuka ce ba za a ga Allah ba kun kuka yi asara ɗan shi'a saboda tsadar dimokuraɗiyya da ta shiga ƙwaƙwalwarsu da su yadda su ga abin da sahabbai suka ruwaito gwamnati laluba dama da hagu duk wanda suka samu ya tankari da aƙida ahlus sunna sun je sai su haɗa kai da shi to yasa mafi yawanci ɗan shi'a ba su da usul na aƙida sun ɗibo ne daga mu'tazila daga jahmiya da khawarija da makamantansu me yasa duk abin da ahlus sunna suka ce a cikin aƙidar shi'a lallai wajibi ka kalafa ka faɗa duk abin da wasu sahabbai suka ruwaito duk wani hadisi da aka ruwaito ba ta hanyar ahlul baiti ba suka ce lallai ne aka yabi da wannan hadisi shi yasa shi'a wani addini ne daban ba addinin musulunci ba ku je ku nemi littafin ɗaya daga cikin waɗanda aka ja su zuwa ga tafiyar shi'a suka ja daga baya suka bauɗe shi ne malam aliyu aminu gusau yanzu shi ne ciyaman na gusau local government a jihar zamfara yana daga cikin ɗan tafiyar gagarmawa zuwa ga shi'a ba gagarmawa zuwa ga shari'a ba da ya ji ta karkace daga shari'a ta koma shi'a ya fanɗari shi ne ya rubuta littafi alamomin gane ɗan shi'a in ba ka san da za ka samu wannan littafin ba ka zo wurin da za ka iya samu alamomin gane ɗan shi'a a cikin shi da kansu ya ce shi'a wani addini ne daban da aka tsaya aka ƙirƙire shi don a saba ma ainihin wato addinin musulunci don a rugurguza addinin musulunci ya ka faɗa da harshe rubuta jama'a ba da larabci ba aminu aliyu bisau kuma ya kowa san shi a cikin tafiyar gogar ma ko kuma yana nan da ran sai yanzu na gaya masa inda yake yana nan shine cewa nan ma na bisau local government jama'a mun fahimci wannan da kyau ko a taƙaicen taƙaitawa abin da muke cewa shine neman kar musulmi su zauna a kan aƙidar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar su sai sa aka ɗibo waɗannan munanan aƙidoji a ce ba za a ga Allah ba a ranar alkiyama ba za a yi kaza ba sai kuma sai dangin in shi a shi ne ɗan ɗari su kuma sai suka san ɗari suka ce tun a nan duniya ma ana ganin Allah suka ce ana ganin Allah a nan duniya ido da ido ana ganin ainihin manzan ana ganin Allah a lahira ana ganin Allah a kabari ana ganin Allah a cikin mafarki shike ne sai mutum ya ce in kana son ganin Allah ka samu kwaiji ma'ana kamu dawo na ƙarfe da laborori ke ɗiban yaki a cikin ka zauna ka kwana hamsin ba ka cin abinci sai dai ka ɗan sa ruwa kaɗan ka zauna kai ta la ilaha illallah ba sallah azhar ba la'asar ba magriba ba isha ba ba wanka ba wanki ka zauna kwana hamsin ka ce inda ka ga Allah ba za ka tsine masa albarka wannan shekh Musa shi ya faɗa haka wani mutumin kasar Nijar yana nan kasar ɗin ta haka ya ɗauka za ka ga Allah yanzu zai hana ba za ka ga Allah ba yunwa lafiya ce gama yunwa wani design ne zai zai maka a baya gaba kai sai ka gama magana yunwa ba lafiya ba ce gama Allah ya kiyaye wannan hadisi cikin sahihu muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ku saurara ku ji ba zai yi ku ga Allah ba har sai kun mutu duk wanda yake ya ga Allah a nan duniya ƙarya yake zindiki ne wannan mutumin addinin musulunci yake so ya ɓata a musulmi ba a ganin Allah shi da Abdulkadir da suka karanta tarihin cikin sura alamin nubala shaytanin ya taɓa zuwa zai yaudare shi yace miki ya Abdulkadir ni ne Allah yace kai ne Allah wanda ba abin bauta da gaskiya ce kai sai shiru sai ce ya kai ka bani wuri makiyin Allah sai sai shi yana dariya yake Allah ya kuɓutar da kai saboda imaninka da sanin Allah sai ce na ƙasar da mutane sun fi saba'in ta wannan hanya daga ya ce miki kai ne Allah wanda ba abin da ya da gaskiya sai kai ba zai je amsa wannan kalmar ba sai mai nauyi amma da ya ce kai ne Allah sai ba haka ya faɗa da shi ne yake shi ne amma kai ne Allah da ba abin da ya da gaskiya sai kai shi ɗani ne to da haka yanzu ake ta bi ana ƙasar da mutane haiwani ya ga manzon Allah a wuri kaza haiwani ya ga Allah haiwani ya ga mala'ika jibrilu haiwani ya ga kaza ku bar addinin musulunci ku koma kuna kame kame saboda neman girma da ƙarfi da yaji walillahi al-izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minina walakin al-munafiqina la yafqahuna wa la ya'lamuna don ne za ka je ka nemi girma ta hanyar da bayan ne ya kamata ba amma mutum ne ya matsa sai an ce musu sai sai an ce musu sayyidi sai an ce musu yaya sai an ce musu yaya duk waɗannan abubuwa demokuraɗiyya ne ba addini musulunci da jama'a malaman farko ba wanda ake faɗin sunan sa haɗa da wata kalma kafin sunan ba za ka taɓa karanta cikin isnadi ana cewa haddathana al-shaykh al-imam al-bahr al-fahama al-kaza kaza kaza kaza imam malik imam darul hijra duk wannan rayuwa ce ta mutu ake nuna haddathana malikin sai ake cewa an nafi an ibn umar jabir ce ruwa ce aikin hajji ba ka taɓa jin an ce haddathana alhaji jabir ba a da yanzu ba haifi ne da aikin hajji dawo in ba ka ce musu alhaji ba za ku yi bala'i ba ya a banza biya hajjin da ba ka ce musu alhaji ba za ka ce musu in ya zo ya ka ce sami iji kuma haka sunan ce ba ƙarya ake ba ba zai amsa ba kun gani kun ga matsalar kenan jama'a duk wannan demokuraɗiyya ce wallahi duk wannan demokuraɗiyya ce a kira ka da sunanka mana a kira ka da sunanka Allah ya kiyaye za mu ci gaba da karatun littafin risala yace wa anna Allah tabaraka wa ta'ala yaji'u yawmal qiyamah Allah zai zo a ranar alkiyama da kansu dandalin alkiyama wal malaku mala'iku ma za su zo da kansu saffan saffan sahu sahu shine sahu sahu sun kewaye Allah maɗaukacin sarki wasu bayan wasu wasu bayan wasu sannan kuma za su jeren giya har zuwa sama a nan ne za a ce ya ma'asharar jinni wal insi min sab'atin an tanfudu min aqtari samawati wal ardi tanfudu ya fi aljanu da mutane yau ga shi an rika wanda biyu yake da kafa da zai gudu ko ta sama ko ta kasa bismillah yana da da an rika da nan sai mutum ya samu ƙofar da zai sa kayan mata ya fita to mu san akwai ciyace da za ka akwai yan kasan ne cikin mala'ikun da za ka iya ba su cin hanci shi ne Allah ya ce malin ya ce da arbin umar domin ainihin gabatar da al'umma za a taho da dukkan al'ummar duniya baki daya wa isabiha da kuma yi musu isabi wa uqubatiha da kuma yi musu uquba wa thawabiha da kuma ba su lada wallahi a ranar ne kowa zai yi na kansa wa kalamun rusul yawma idin اللهم صل اللهم صل من zanni ma abin da yake cewa a wannan yini ya Allah madaukakin sarki ka tsare ni ya Allah madaukakin sarki ka tsare ni jama'a mun gane wannan da ke ko duk wanda ya nuna maka al'amarin kiyama akwai sauki ya cuce ka dan uwa ne ka ce ya karanto maka ayoyin alqur'ani ya Allah ya siffanta ko idza zulzilatil ardu zilzalaha akai maka tafsirin ka kai kasan akwai matsala a ranar alkiyama wa qala al insanu ma laha kasa an aka jijjiga ta ta jijjigu aka hargitso mutum sai ce lafiya ne ya faru da a wannan rana za ta babu labari sama za a rugurguza ta taurari a tarwata su duwatsu kowanne keke ya bi iska ko gina su kama da wuta taurari kowa ya bargaje a kai kar wannan nuna maka al'amarin kiyama akwai sauki jama'a babu sauki abin da annabawan Allah suke cewa ya Allah ka tsare mu ya Allah ka tsare duk annabi da aka je aka samu za a kama kafa da shi zai ce bai isa to amma kana nan a duniya wani ne maka tabajji wani ne maka alfahari wani ne maka bugun kirji cewa shi wane ne ka yi musu hidima ka bi su in an je zai saka ta aljanna saboda aljanna ta ce ƙarya ike hadisi sahihi annabi Musa alaihi salatu wassalam ya miƙe cikin bani Isra'ila ya ce ya ku bani Isra'ila annabi Yusuf ya yi wasu ya ce waren da duk za mu bar ƙasar Masar mu je mu haƙo ƙabarin su mu ɗauko dangar jikin su don annaba ba ta riƙewa ya ce to zamani ya kai zamani wannan magana ce da muka jita wurin manyan mu manyan mu suka je wurin manyan su yanzu lokaci ya kai da za mu iya gane kabarin ba jama'a cikin ku akwai wanda zai iya nuna mana idda kabarin Yusuf yake wata tsohuwa ta daga hannu ta ce ita ta sani to in na so mu je ki nuna mana aiko sai ta ce a a ina sai an bani aljanna wannan falalar da na sani ya kamata ni na in ci moriyar ta Musa ya ce a aljanna ba ta ba ce da zan iya ba ba in za ki nuna mana ki nuna mana in ba haka ba mu ci gaba da tijiya Musa kalimullah bai da aljannar da zai baya amma yanzu sai a je wurin ainihin tunkoki su tsora mabuɗan ƙarfe a rinka raba mutane a ce kai an baka aljannar firdausi kai an baka jannatul adin an mai da mutane wawaye jama'a ana wasa da hankalin mutane jama'a aljanna wasa ce sai fa da Allah ya mai wahayi ya ce na'am ka bata ni nake da aljanna ka bata sannan musa ya ce to ce bai wa Allah mai aljanna ya ce a baki ta ce to shi ke nan to mu je haka je ta ce kun gari wannan ku karfe shi aka karfe ku kwashe ƙasa ana kwashe ya sai ga gawar gangar jikin annabi yusuf jama'a mun fahimci wannan da kyau ko amma ji abin da sai mun kadiriya yake cewa a cikin littafin shi yace ba dan kun ya sarkin sa ba ya kawo aljanna gaba mu shige ta a nan ba fargaba don girman abdulkadir wai shi da abdulkadir wannan shirka ce aka yi shi da abdulkadir ƙarya ne shi da abdulkadir ya baranta daga waɗannan abubuwa karanta littafin sa alhumya alhumya ya ta tabbatar bayan Allah ne na gari amma haka al'amarin yake da zarar wani salihu ya rasu sai a ɗauke shi kuma sai a kafa kana cin abinci da shi ta kuka ta kaje mu bara kabarin shehu ka gani ya mutu ya gama gagarmaya da sharka da bid'a da arna da majizawa da mushrikai amma yau kabarin dan sai ya koma shirka ake a kai an koma ana cin abinci da sunan dan hodiyo ina karatun da dan hodiyo ya bari ina aqidar dan hodiyo ina jihadin dan hodiyo ina ƴaƴan dan hodiyo ina gidan sarautar dan hodiyo duk komai ya rikice baki ɗaya an koma kai ana neman duniya da harkar to ji abin da yake cewa ba don kunyar sarkin sa ba wai shi da abdulkadir kaɗai yana kunyar Allah ne to da ya kawo aljanna gaba da zai kaso aljanna nan gaba ma zai kaso ta kamar da ke kaso dan firamare za a kai shi in yaƙi zuwa kaso aljanna gaba yake mu shige ta a nan ba fargaba yake mu kuma mu shige ta a nan duniya ba wani fargaba yake don girman abdulkadir fatihul maula da ka samu wannan littafin shi da abin nan nasiru kabar ya rubuta shi فقه المولى في ذكر مناقب سيدي عبد القادر duk nan da wannan littafin kuma na karanta shi na haddace da yawa daga ciki hausa ce samfarera hausa hausa da kalwar hausa ni kuma dan kanawa ne ko kane ta san ni dan kanawa ne hausar ba ta sai an yi fasara ba balle a ce ba a fasara daidai ba duba sai da gari ne kai kaji abin da nake yanzu cewa ba da kunyar sarkinsa ba ya kawo aljanna gaba mu shige ta a nan ba fargaba don girman abdulkadir yana aiki da kun fayakun wakilin waliyin auliya ya tafi azal hadarar da ba mai ja da shi a ita idan ka tashi kai magana kana a kanan ka ko ka tsina zaman da gaba gaba ya hana ya ganka ya ji ka ko a ina kaɗai yake bai kamata ka ba wani yake ko a ina wannan kafirci ne mai shirka ce gaba har kake wannan ba ka bukatar fassara ba sai kuma da ku mutane addinin Allah mana in ba addinin Allah kuke nufin yi ba ka koma ku kafa abin da za ku mana amma dan da za ku zo da sunan addinin Allah kuna ɓata mutane addini kuma mutane suna shirye su bauta Allah Qur'ani da hadisi kuma addini suke so su da yan tireda ne ku je ku kasuwancin su amma ba sai lallai kun ci da addini amma yau lalatattun musulmi sun koma da musulunci za su ci lalatattun kiristoci da kiristanci za su ci kowa ya ce matsale ce shi na Allah ne ya rinka cutar mutane ta hanyar nan ne zai rinka tatsan mutane addini ka zai tsaya karantar da mutane addinin musulunci ba don haka da zarar an yi magana duk sai hankalin sai kai saboda dan ne za a wayar da kan mutane sun matse mutane sun kukunce su dan ne za a kwaci mutane su zama masu yanci jama'a ba wanda ya mallaki ko aljanna sai Allah ba wanda ya ce ba da aljanna sai Allah ko mai zan Allah da yake kowa daraja a wurin Allah bai isa ya yi ceto ba sai da izinin Allah bai isa ya saka yana aljanna ba sai da izinin Allah ko yanzu maganar wani zai tashi da babbar riga malin malin yana zuba wasu a cikin aljihu duk wannan yaudara ce magana wani zai hau bari a dandalin kiyama duk wanda ya zo in nasu ne ya miki kilo a hannun dama ya shiga aljanna wanda ba nasu ne mai kilo a hannun hagu duk yaudara ake jama'a wannan ƙarya ce kada ɓata lokaci a kai wallahi kowa ya dawo ya da alƙur'ani da hadisi ta hanyar haka kaɗai ake shiga aljanna Allah maɗaukacin sarki ya taimake mu to shi ne sai malam yace ya tuba il mawazinu li wazni a'malil ibadi sa'annan kuma za a sanya ainihin magadai domin auna ayyukan ainihin bayan Allah a ranar alkiyama Allah maɗaukacin sarki yake faman sakulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihuna wannan ba a ina jawo ayar ne da ba a cikin yin risala din take ba jama'a mun gane wannan da kyau ko za a ajiye majalai waɗanda za a jaddada ayyukan bayi kowa sai an aina aikin su jama'a subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wannan kaffara fi majlis wannan zikirin da kai sai an rubuta yanzu Allah yake idan mutum ya idar da alwala yake subhanaka allahumma wa bihamdika وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك wannan kalmar sai an rubuta ta ranar alkiyama sai an fito musu da ita ranar alkiyama sai an gwada abu koyaya yake ba wani abu da za a ce saboda kankanta shi a yi kimani sai an gwada magajin lahira sahabi abu zarra mai hisari yana son ya nuna wa mutane yadda a lahira ake bin abubuwa da ya ɗauko ainihin waina ya ɗora ta a kan ma'auni keli ta nuna nauyi kaza tare sun sahara na na to insha Allah ina ga zan gyara jama'a mun gane wannan abu zarrin rufari ya ɗauko waina ya ɗora ta a kan ma'auni ta nuna nauyi kaza sai sake ɗauko tururuwa ko ƙwari sai ɗora suka ci wainar suna cikin cin wainar sai sake ɗauko su da wainar sai ya ɗora a kan wannan ma'auni sai ma'aunin hanyar ya nuna duk nauyin ɗaya sai su kaga ma'aunin duniya matsayyaci matsayyacin ma'auni waina ta nuna gram kaza ko nauyi kaza ko wat kaza amma kuma an ɗauko ƙwari sun ci sun ƙunshi suna nan a kanta kuma ta sake nuna ainihin wannan ma'aunin har yanzu nauyin bai haka kwarin da su ƙara da kun yake nan sai ce ma'aunin duniya kenan na ƙarya yake amma ma'aunin lafiya ko da abin bai kai haka da ya nuna gangan ma'ana al-imamu abu zarri na daga cikin manyan sahabbai waɗanda suke al-iqtisadiyuna suna daga cikin first generation na economy malaman tattali na gaske ba ɗan ƙarya irin su adam smith da sauran matsayyata ba zama mun gane wannan da kyau ma'ana wasan kalmar subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta ako astaghfiruka wa atubu ilayka ita ce al-imam al-hakim da abubakar ibn sunni suka ruwaito manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake duk wanda ya gama alwala ya faɗe ta sai a rubuta miki a wata takarda sai a adana miki ita sai ranar alkiyama sai a fito miki da ita jama'a mun gane wannan da kyau ko wannan yana nuna falalar wannan zikirin hadisi ne sahihi to ko wannan sai sai an auna la ilaha illallah in ka faɗi sai a rubuta ta a jikin kati sai a ajiye ta dan ya ka faɗe ta dan Allah ya ya ka faɗe ta saboda Allah ya zo auna ta a ranar alkiyama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake za a zo da wani kafiri wanda kafir a wani musulmi afwa yana ɗauke da zunubi zunubin su kaɗai an cika littafi mujallabi mujallabi tasa'in da tara rubutun zunubi ne kawai kowanne littafi me faɗi da ɗayan littafi manzo Allah yake iya ganin ka shine girman littafi ɗaya to sai an tara guda saba'in da tara duk littafin zunubin su ne ranar kiyama in aka zo za a aina sai kara in ce ya Allah ka ɓata lokaci a yi wuta da ni kai ko ko wani littafi za a tsaya a ce a a tsaya fa inna kal yawma la tuzlamu ai babu zalunci ai la zulma al yawma kiyama kiyama kenan sai an aina ai in aka ɗauko waɗannan littattafai mujallabi casa'in da tara da ke ɗauke da rubutun zunubin su sai aza a kan sikeli sai kuma a ɗauko wani kati sai ce ya Allah wannan kati ya zai iya janye waɗannan littattafai sai ce an ce ka saurara ka cika gaggawa a ce wai ya taɓa faɗin la ilaha illallah saboda Allah ba ya faɗi ta demokuraɗiyya ba a tun da dai sai izala ba ta so bari ta samu bari in faɗa wannan la ilaha illallah ta ka ta shirka ce ta arnan haka ce ka faɗi la ilaha illallah saboda Allah dan izala baya so dan dariqa baya so dan kafire baya so dan kowaye baya so la ilaha illallah ka ta zama saboda Allah ka faɗa wani ya ji haifi oho ba ma da kai dan ya ji haifi ba ka faɗa wani ya ji daɗi oho ba ma da kai dan ya ji daɗi ba amma a bari tun da alhaji ya zo tun da wuce ne bari in je in gyara makirfan ma ba wuta in ji da batir in yi zikiri saboda yau alhaji zai kawo sadaka masallaci na yi zikiri da yawa shi ke nan wannan wake da ka samu ko gero ko sadaka naira ɗari biyu da hamsin abin da ka samu ke nan. A'a bari zai tun da yin izala in zo an gwanna za su yi wa'azi bari zai in faɗi la'ilaha illallah in yi don ɓata musu rai kayi laifi wannan la'ilaha illallah ba ka da ladanta abin da manzo Allah ya ce wannan mutum ya faɗi la'ilaha illallah khalisan mukhlisan min qalbi saboda Allah ka faɗa. in ka faɗa ran wani ya ɗaci wani ya ji daɗi oho sai a ɗauko ta la ilaha illallah tana jikin ɗan kati ɗan ƙarami a rubuce sai a gada a cikin sai la ilaha illallah sai ta janye wannan sai a ce a kai ta aljanna dan uwa dan me da za ka rinka faɗin la ilaha illallah dan Allah ba dan me za ka faɗi la ilaha illallah dan ka ɓata yin iyala rai dan me za ka faɗi la ilaha illallah dan alhaji ya zo weekend ya ji daɗi ba za ka dan Allah ba kuma in zaka dan Allah imama amar sai ka je kai ala ka malam yahuza na daga cikin shehunan dariƙa nan cikin zaria yace yana daga cikin bid'a na karuhiya a cikin dariƙa yin zikiri wani yaji to kaga duk abin demokuraɗiyya duk abin ya zama demokuraɗiyya demokuraɗiyya kuma wannan tsari ne irin na amerika wanda shi yake kare da shari'ar allah allah maɗaukacin sarki kiyaye saboda haka mun gane gaskiya ne da malam yake cewa wa tuba al mawazin li wazn a'mal al ibad za kuma aje magabai a dandalin kiyama domin auna ayyukan bayi nassin alqur'ani yake wal wazn yawma idin al haqq فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون yake ma'auni a ranar alkiyama gaskiya ne wanda duk ma'aunin su yayi nauyi da irin waɗannan mutane su ne waɗanda suka samu rabo Allah ya sa mu a ciki wa man khaffat mawazinuhu wanda ma'aunin su yayi sauki babu nauyi a ciki fa ulaika humul ladina khasiru anfusahum waɗannan su suka yi kansu asara bima kanu bi ayatina yazlimuna saboda yadda suke zalunta kansu wajen kafircewa ayoyin Allah madaukakin sarki ce ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين Allah madaukakin sarki ce za mu aje ma'aunai ba don komai ba don adalci a wannan ainihin rana ta alkiyama babu wani rai da za a cuta ko misali zarrafi domin duk abin da ɗan adam ne ko ba daidai da ƙwaya ne ta hatsi ko kuma ƙwayar zarra sai mun zo da shi Allah madaukakin sarki ce mu kaɗai muka isa ne wannan ainihin hisabi na to waɗannan su ne ainihin takaitattun bayanai dangane da abin da ya shafi ainihin mizani insha Allah ta'ala سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
ina cewa menene hukuncin mai oxygen
Ina cewa ne hukuncin oxygen. Gaskiya da bari mu gani akwai ya ce ne a ga wani ya haka ya ce ya ce ne ya ce ya ce ya ce a hakikalin gaskiya ba a san oxygen ta ka sunar manzon Allah manzo Allah ya umarci sahabbai ya umarci dukkan musulmi su cika gemu su rage gashin baki hadisai da suka zo akan gemu daga manzo Allah sai kai hadisi 40 don nuna muhimmancin ko hadisi ɗaya ka sani ya wadatar amma hadisi har guda 40 da haka koyar da gemu sunna ce ta annabi sallallahu kuma alama ce ta kasancewar ka namiji haske gemu kuma kamance suna da ba da haka bai dace ba namiji ya kamance shi ne da mutum dan mutum fuska ta babu komai to kai ta shafa mai da hoda to kai kuma sai kuma anani wai a tuwa kai kuma ta da gudun laya saboda kai babu wani hujja da za ta zo kai kuma ka aske gemu da haka abinda ake so alama ta kamala mutum ya bar gemunsa kuma abin da ke so in ce da ku da gemu da sabo da haɗe suke da juna da akwai wanda suke kanyin kare ka je sai su bar gemu a nan gudu su kaɗai ina ne ya faɗa sunna ya kamata mutum ya bar su ne da gemu da sabo da haɗa suke yan uwan juna ne waɗansu malamai ma suka ce ake gemu yana daga cikin canji halittar Allah wanda ke ɗan yake rusa mutane su wani amuran na hankalin yugayyurin na halkallah sannan ta fuskar kiwon lafiya abin yana cutar da ɗan adam a yau idan aka ce ga tsofaffi guda biyu ɗaya tun da gemu ya fito masa bai taɓa askewa ba kila yana gyarawa amma dai bai taɓa askewa ba ɗaya kuma tun da gemu ya fito masa yake ta askewa sai suka tsufa da kyau in shekara sittin in ka kalle shi sai ka gane gemun ya fi kyau ni mara gemun sai ka gaba kinka ya ɗan murge ɗaya nan gurin daga wani dabbara dabbara a nan gurin da wani muni Allah daga cikin nufi ko wanda ya tsufa ba da gemu dukkanin mai gemu ya fi kyau ya fi kyau ya fi ado eh da ka gan shi ka gan namiji eh ko wani aka je ana wargi in dai ba shi ne ya lakanta gemu ba za a ga cewa an saurara masa yanzu ya lalata abin mamaki muna karatu a masallacin madina da wani malamin mu da wani extra mutum yake bani don koma daga can gefe guda haka muna cikin karatu to kusa da wurin akwai wajen sallan mata sai wata mace kawai don su suna sai su shigo su shigo tsakanin inda muke karatu da ba mai sa su shigo ta kanta a kallo to wani ɗalibi cikin mu abin ya ma abin nan sai je ya same ki ki tashi sai dan gado ki tashi wallahi sai mata magana ina ci da wurin mata kan da zaki shiga bakin zai kanta a nan gurin ki kula inda ba za su ke da an jima ko ba za tana ƙara sauriya da yawa kan nan dole ki tashi ya ko dan gado ki kalmar Allah bai ya ba wallahi da wani dan uwa ta irin halin sunan nan ne ga gemu ga aka yake a hannu yana zuwa yana da mun da aka yake ce salamu alaikum aka tafi wallahi ce to na da mun yake ga gaji ya bar kuma Allah ya sa maka tarjumi sai ka aske Allah ya tuna tarjumin ne mana ya ko ina da dan da ba ka je mu albarka da ko ko da annabi ya sai la da mu ya